بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaman magodiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda da ganin damarsa ne ba mu dama haɗuwa a wannan masallaci na as-sahaba a wannan yammaci na alhamis biyu ga watan jumada al'ula hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda yau majalisi ne na kitabun tauhid inda muke karanta littafin nan alƙaulus sadid fi maqasid tauhid a yau za mu tashi babi na 39 قال المصنف رحمه الله تعالى باب من جهد شيئا من الأسماء والصفات ما لأن الله يجب أنسى لغافر يتي باب من جهد شيئا wannan babin zai yi bayani dangane da mutumin da ya musanta wani abu min al-asma'i was sifat na daga sunayen Allah maɗaukakin sarki wa sifat da kuma sufufinsa don jahada bi ma'ana an kara ya yi musu ya ƙiyarda da wani abu daga cikin sunaye na Allah maɗaukakin sarki da sufufinsa kafin kwami abu ne sananne manhajin ahlus sunnati wal jama'a akan kasa tauhidi kashi uku kaso na farko tauhidin rububiyya da tauhidin rububiyya shine kai imani da Allah madaukakin sarki bi af'alihi an tuwahhid Allah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi ka kadaita Allah madaukakin sarki da ayyukansa مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة ككدي تاشي سبحانه وتعالى da ayyukansa ya keɓanta da su babu wani daga cikin halittun Allah da ke tarayya da Allah cikin aikinsa kaso na biyu shine tauhidul uluhiyya wa tauhidul uluhiyya shine an tu'mina billahi subhanahu wa ta'ala bi af'alika anta أن توحد الله سبحانه وتعالى بأفعالك ككري تألا مدوككين سركي دا آيوكا ككيباو كرك بوتا مكوا سيشي دا أبندك كرب السونا بوتا باب ونوان دي تشانشانشي سيسي ألا شكري مدوككين سركي باب واني دا جتشكين هالتن ألا da yadda yake da girma da kusanci a wurin Allah da zai yi tarayya da Allah cikin haƙƙin bauta babu shi koma wane ne la min al-bashar wala min almala'ika wala min aljin babu shi Allah shi kaɗai ya cancanta da bauta kaso na uku shine tauhidul asma'i was sifat kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki ta hanyar sunayensa da sufofinsa Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye kyawawa wanda suka kai matuƙa wurin kyau sannan yana da sufofi masu kamala wanda dukkan sufofinsa sufofi ne masu kamala da suka kai makura suka kai makura wurin kamala subhanahu wataala to a manhajin ahlus sunnati wal jamaa sunayen Allah da sufofinsa da ya tabbatar makansa subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma ko bisa ga harshen manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan gudanar da su ne kamar yadda suka zo ba tare da kaifiya ina fata mun gani Allah na da sunaye yana da sufofi daga cikin sufofin Allah madaukakin sarki ya ambaci hannu ko ya ambaci al-ilm ko ya ambaci as-sam ya ambaci al-basar ko ya ambaci alistiwa ya ambaci almaji'u ya ambaci al'itiyan ko ko ya ambaci annuzul yanzilu rabbuna ina fata mun gani to duk sifar da Allah madaukakin sarki ya sifanta kanshi da wannan sifa abinda ke wajibi gare mu abinda ke dole gare mu mu yi imani da wannan sifa kai mu yi musanta ko inkaranta ina fata mun gani kan mu yi musan wannan sifa kan mu yi inkaranta sannan kuma mu tabbatar da ma'anan wannan sifa ba tare da tamfili ba ba tare da takyifi ba ina fata mun gani kar mu yi tawili kamar yadda asha'ira da makamantansu irin su maturudiya wanda suka ɗauki tunani da ƙwaƙwalwa shine abun dogaro wurin tabbatar da sufofin Allah a mu riƙe alƙur'ani da sunna su ne suke tabbatar da sufofin Allah ya zamanto su ne madogaranmu wurin tabbatar da abin da Allah ya tabbatar makansa ina fata mun gani to kenan Allah maɗaukakin sarki yana da sufofi duk siffar da Allah ya siffanta kanshi da ita siffa ce ta kamala babu naqs cikin wannan siffa bi wajhin min alwujuh ta kowace irin fuska kuma wannan siffa Allah baya kama da bawon shi cikin siffar da ya siffanta kanshi da ita ina fata mun gane misali daga cikin halittun Allah ma mutum yana da hannu go akuya fa tana da hannu zaki fa yana da hannu ko musa ƙuda sauro duka suna da hannu a halittun ma kaɗai hannayensu iri ɗaya ne hannun raƙumi da hannun saburo iri ɗaya ne hannun mutum da hannun shaki iri ɗaya ne kaga kowane hannu ya danganta zuwa ga wa aka dangana mashi hannun mutum ya dace da na mutum hannun jaki ya dace da na jaki hannun raƙumi haka na sauro da na ƙuda da makamantansa daga cikin halittun Allah to haka hannun Allah ya dace da zatin Allah tunda ya tabbatar makansa cewa yana da hannu sai mai imani e yana da hannu me yasa yana da hannu shi yace yana da hannu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha ko tunda Allah ya ce yana da eh yana da yaya hannun Allah yake babu wanda ya san yadda hannun Allah yake sai Allah babu wanda ya san yadda Allah yake sai Allah yana da hannu eh hannunsa irin nasa ne babu kuma wanda ya san shi sai shi kuma hannunsa baya kama da hannun halittinsa ta kusa ko ta nesa wannan shine manhaji wannan shine tsari na ahlus sunnati wal jamaa ina fatan mun gane shi yasa malam ya keɓance wannan babu na musamman don cika shi aqsamu na tauhidi guda uku kuma don ka gane cewa bayan da za a yi tauhidin kai zamna imanin kai tabbata sai lokacin da kai imani da sunayen Allah maɗaukakin sarki da sifofinsa gaba ɗaya to nan mala ya ce duk wanda ya musa ya yi inkari inkari shine musu ɗan uwa inkari ya kasu kashi biyu kaso na farko inkaru takdhibin wa hadha kufrun bila shakk musu na ƙaryatawa Allah ce yana ji ka ce a'a baya shi yana gani ka ce a'a baya gani yana da hannu ka ce a'a baya da hannu ya daidaita akan al'arshi ka ce a'a bai daidaita ba wannan kafirci ne ridda ne bar musulunci ne ina fata mun gani kenan duk abin da ya tabbata na suna ko sifa a cikin alkur'ani mai girma ko cikin hadisai ingantattu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya inkarun su yana mai ƙaryata su ya kafirta ina fata mun gani ya yi ridda Allah yana yake sama sai ce a'a ba sama bai yana ko'ina ridda ce kafirci inda musu ne na inkari yake ina fata mun gani to irin wannan kafiri ne bil ijma saboda ka ƙaryata labarin Allah ne madaukakin sarki da yi da kuma ƙaryata labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai inkari na biyu inkari na tawili inkaru ta'wili ina fata mun gane mai inkarin tawili baya inkarin ta gaba daya sai dai kawai zai ba wannan sifar wata ma'ana ce da take saba ma zahirin ma'anan lafazin ina fata mun gane kenan ba yana inkarin sifar bace babu ita a ayar da akwai ta amma sai yake tawilinta ya ba ta wata ma'anar da ba ta ɗauka ko ba ta dace da ita ba ko ku wannan ma'anar ba ita ce manufan Allah ba ba ita ce manufan manzan Allah ba sallallahu alaihi wa ala'ali wasallam to inkari na tawili shi ma ya kasu kashi biyu kaso na farko ya kasance inkarin tawili da mutum ya yi to a lugar larabci akwai halaccin hakan lafazin na iya ɗaukar wannan ma'anan a larabci ke misalin hannu hannu yakan zo da ma'anan ni'ima yad al-yad yakan zo da ma'ana an-ni'ima to wurin yadullah sai fasarta ta da ni'matullah kaga yanzu wannan tawili ne ya yi amfani da lafazin da a iya samun wannan lafazin yana iya ɗaukarsa da larabci amma ba shi ba ne abin nufi to irin wannan mai tawilin ba za a kafarta sa ba bai ridda ba sai dai za a ce ya aikata bid'a ya afka cikin bata ina fata mun gani saboda ya fasarta lafazi da ma'anar ba ta sa ko da yana ɗauka wannan ma'anar ba ita ba ce abin nufi sai kaso na biyu daga cikin kasan inkari na tawili ya ba lafazi daga cikin lafizan sifata da suka zo ya yi tawilinsa ya ba su wata ma'ana da fassarar da ko larabci bai santa ba misali ya ce Allah ya halicci annabi Adam ya Allah ya ce ya halicce shi da hannunsa ko? sai ce ya halicce shi aliyadi nan bi ma'ana as-sama'u wal ard ma'anan yadi nan hannu sama da ƙasa ya halicce shi ne da sama da ƙasa wannan kama inkari ne na ƙaryatawa saboda ya ba lafazin ma'anar da bai ɗaukar ta sam ta kusa kuta ne ina fata an gane wanda kuma ba lafazi ma'anar da bai ɗauka ta ko a larabci babu wata fuska da yake iya ɗauka wannan ma'ana kama inkari ne na ƙaryatawa ina fata mun gane wanda ana samun shi da dama daga cikin 'yan shi'a daga cikin 'yan bataniya da 'yan sauran 'yan ɗariƙu da sufaye dan da 'yan shi'a idan suka tashi bata lafazi yanzu inna Allah ya amurkum an tadhbahu baqara sai suka ce baqara nan Aisha ce Allah yana koran ku ku yanke Aisha yanzu bakara ina za ta ɗauki wannan lafazin na aisha da wani irin dibara za ka samu ta ma'ana aisha akwai babu kaga wannan ainihin ilhaji kenan Allah ke shi mai kare kenan shi yasa tawili abu ne mai muni ka bar lafazi yadda yake da ma'anarsa yaya yake ka bar ma ubangiji kai baka sani ina fata mun gani don Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa siffanta kansa da siffar da bata dace da zatin shi Allah ya fi ya fi ku kishin kansa ba zai aibata kansa ina fatan mun gane da haka duk abin da Allah maɗaukakin sarki siffanta kansa da shi na siffa gaske ne wannan siffar yana da ita bisa ga haƙiƙa sai dai ba wanda ya san kaifiyar ta sai Allah kuma wannan siffar ta sha bamban da sauran siffofin halittun shi gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala ina fata mun gani shi yasa a cikin musulunci an samu kungiyoyi wanda sun ka dinga yin tawili game da abin da ya shafi sunayen Allah da sufofinsu da sufofinsa kungiya ta farko akwai al-asha'ira al-asha'ira masu biya abul hassan al'ash'ari wanda mai mazhabin ma ya tuba ya bar shi ya dawo akan manhajin ahlus sunnati wal jama'a amma su suna rike da mazhabin da ya baro ya tuba akan shi har yanzu wanda asha'ira suna tabbatar da sunayen Allah madaukakin sarki sannan kuma suna musan wasu sufofin Allah suna tabbatar da wasu suna musan wasu sufofin Allah su yi juhudinsu su yi inkarinsu su tabbatar da wasu ya shahara gare su suna tabbatar da guda bakwai na farko alhayatu al'ilmu alƙudratu alkalamu shi ma ta wata fuska asamu wal basar wannan shi ne suke tabbatarwa sufofi guda nawa guda bakwai suna inkarin sauran aka tambaye su wai menene hujjarku da mi kuka dogara a matsayin hujja da dalili na tabbatar da su guda bakwai kinnan kawai tare da kin tabbatar da sauran sai suka ce waɗanga guda bakwai hankali yana tabbatar da su hankali dalili ne shi kadai me ya kamata su ce na tabbatar da shi wa'anda kuka kore me yasa kuka kore su hankali bai tabbatar da su ba idan ma abinda Allah ya bamu a matsayin dogara wurin tabbatar da al'amura ku kore su hankali ne kawai kaga ba hankali bane kawai sai ku kawo dalili alqur'ani ku kawo dalili sunna ku kawo fahimtar magabata akan abinda kuke da'awa in ba ku da ba gaskiya bace ina fatan mun gane shi yasa zaka ga littafin ƙawa'idi an san littafin ƙawa'idus sallat no? wannan littafi littafi ne da ke cike da hurafa littafi ne da ke cike da shirme da kama kai asalin wanda ya littafin ma ba a san kowane ne kuma babu abin da yake tabbatarwa a cikin wannan littafin sai wannan aqida ta sha'ira sufofin nan guda bakwai al-ilmu al-kalamu al-hayatu alƙudratu assam'u wal basar sauran ba su tabbatar da su wannan ba littafi bane da zaka koya addini sam bale ma aqida littafin da ke cike da kama kame da cike da shirme wanda ba wanda zai fahimta haka sai wanda ya tsaya mushi dirasa ta ilimi ya karanci aqida ta gaskiya ta alqur'ani da hadisi kamar yadda magabata suka gade ta daga manzon Allah da sahabban shi sannan zai fahimci littafin kawa'idi ba littafin addini ba ne ina fatan mun gani zaga ku ana ta yawan tallar shi kawa'idu sallati wanda bai san shi ba bai san sallah ba kaza da kaza shi yasa ba littafi ban da zaka koyi aqida ko imani a cikin shi sannan akwai littafin hallul masail fi sharhi mukhtasar al-akhdari bid dalail wanda wannan mai hallul masail kin shi ma ya yi sharhin akhdari ne da abin da ya game farkon littafin akhdari na abin da shafi imani sai zo ya fasarta shi ya kawo dalilai don tabbatar da aqida ash'ariyanci da makamantansu wanda ba daidai bane aqida imani masdarun su shine qur'ani da hadisi nan kawai zaka dinga su magabata tun daga manzan Allah da sahabban shi da wanda suka biyo bayan suna masu kyautatawa babu ɗai wanda ya tabbatar da akida irin ta asha'ira babu dukansu akida ce ta salaf gare su ƙa'idarsu shi ne game da sunayen Allah da sufofin shi amirruha kama ja'at bila kai amirruha kama ja'at bila kai ku fasarta ta ku bi ta kanta ku yi bayanin ta kamar yadda ta zo ita sifa ba tare da kakaita yaya sifa take ba shine abin da ke kan kuka kenan asha'ira kungiya ce ko ta'ifa ce ta yan bid'a wanda za a mata hukunci akan cewa kan bata suke sai dai ba za a ce sun kafirta ba sun bar musulunci saboda inkari da muso da suke game da sauran sufofin Allah gaba ɗaya inkari ne na tawili ƙalƙashin ba lafizan wata ma'anar da sa iya ɗaukata amma ba ita ba ce abin nufi sun saba ma manzon Allah sun saba ma sahabbansa sun saba ma almajiran sahabban manzon Allah wanda ko duk wanda ya saba musu ya bata fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla kaga wa yattabi ghayra sabilil mu'minin المؤمنون نن المقصود بهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان فرق wanda ake nufi da shi sahabban annabi shi yasa asha'ira an bid'a ne asha'ira masu biya aqida ash'ariyya wadda mai aqida asalin ta ya barta ya tuba game da ita an bid'a ne watattu ne Allah ke shi mai kare kungiya ta biyu daga cikin kungiyar da suke yin tawili game da sufofin Allah akwai mu'tazila mu'tazilawa kenan wanda su ma suna tabbatar da sunaye suna kore sufufi daga cikin malamai akwai wanda suka ce karar kafirai ne su daga cikin kuma malamai akwai wanda su kafirta su amma hulatun su wanda suka kai matuƙa hulat wanda suka zurfafa cikin aqidar tasu kafirai ne ba yi sabani wurin kafirta su wanda suke kore ilimin Allah ma gaba ɗaya subhanahu wataala sai kungiya ta uku sune aljahamiya wanda suke bin jaham ibn safwan wanda aljahmiya su suna inkarin sufofi da sunaye gaba daya suna musa sunayen Allah suna musa sufofin shi gaba daya wa'anga ko kafare ne bi ijma'i salaf sun kafurta ba su cikin musulunci da ijma'in magabata gaba daya dan haka masu tawilin sufofi suna da yawa banda su akwai maturidiyya akwai alkullabiyya da makamantansu wanda dukansu ba abin koyi bane ba ba su da madogara a cikin abin da suke tabbatarwa ko korewa sai hankali shi kadai wanda hankali shi kadai ba amfani da shi don tabbatar da aqida sam babu ijtihadi cikin babin aqida aqida sallamawa ne qur'ani da hadisi kawai ina fata an gane yawa wa qaulillahi ta'ala wa hum yakfuruna birrahman da faɗa Allah maɗaukakin sarki wa hum yakfuruna birrahman hum kinnan damiri ne mai kuma zuwa ga kafaran maka su ne ƙuraishawa yakfuruna birrahman suna kafirce ma arrahman da sunan shi na arrahman ina fata mun gane ba su yarda da sunan Allah arrahman amma sun yarda da sunan Allah Allah amma ba arrahman shi yasa da aka zo wurin sulhul hudaybiyya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da quraishawan makka lokacin da annabi ya so ya shiga garin makka suka ki yarda aka ce za a yi sulhu tsakankanin su da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ali ibn abi talib rubuta farkon me ake dokokin da zamu aza da sharuɗan mu da sulhun da zamu fara rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce a a bisira da arrahman suka ce rubuta bismikallahum amma arrahman kan bamu yarda da shi shi kuma ar-rahman ɗaya ne daga cikin sunayen Allah wale da Allah a wai da ar-rahman ayyan ma ta da'o falahul asma'ul husna sai suka yi musan haka sai Allah ya ce ya furuna suna kafircewa da ar-rahman wannan dalilin da ke cewa da ke nuna cewa duk wanda ya musan sufa daga cikin sufofin Allah ko suna daga cikin sunayen Allah musu na inkari kafiri ne ya yi ridda ya bar musulunci ina fata mun gani ba a kafirce mu sunayen Allah ko sufofinsa da ya tabbatar makansa subhanahu wa ta'ala wa fi sahih al-bukhari qala ali hadithu an-nas bima ya'rifun aturiduna an yukadhdhaba Allah wa rasuluhu hadisi yazo a cikin sahih al-bukhari wasu malamai suka ce hadisi ne mu'allaq qala ali ali ibn abi talib yace hadithu an-nas bima ya'rifun ku tattamna da mutane ku gaya musu abin da za su iya fahimta su riƙe ba zai musu yauni bai ruɗar da su ba wai ana neman ku sanar da mutane da abin da dama sun san shi ba ka sanar da mutane da abin da dama sun san shi ai tahsilul hasil ne abin ne in za ku gaya ma mutane zance game da abin da ya shafi aqida da tauhidi ko abin da ya shafi mas'aloli na fiqh da makamantansu to ku tattamna da mutane da abin da kwallo su ta iya ta ɗauka za su iya su gane ba za su iya shiga cikin rudani ba aturiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu shin ko kuna son a ƙaryata Allah ne da manzon shi da za ku zo kuna gaya mutane maganar da kwalwarsa ba za ta yi ɗauka ba ina fata mun gane kaga wannan yana nuna cewa ashe bangaren aqida da bangaren abin da shayi manhaji da bangaren abin da shayi masail fiqhiyya gaba daya ana tafiya ne da mutane bitadarruj bitadrij sannu sannu daga wanga mataki zuwa wanga mataki daga wanga mataki zuwa wanga mataki akwai wani abin da yanzu in an gaya musu ba za su fahimce shi ba watakila zai sa su cikin rudani sai a kyale su har matakin ilimin su ya kai daidai wurin ba wai yana nihin a ɓoye gaskiya ba ina fata mun gani a rika gaya musu da hankali a rika biyo da su sannu sannu abinda su fahimta ba a fahimtar da su inda suke da shubha ko rudani a warware musu ina fata mun gani kar ka ɗauko wasu matsaloli manya da suka fi ƙarfin ƙwaƙwalansu da hankulan suka ɗora musu ta yadda hakan zai sa su bijire ina fata mun gani kenan idan babi na aqida zaka magana da mutane akan shi sai ka dauko abin da tadrish ka biyo kasa kasa kana tafiya sannu sannu har akai manyan manyan mas'aloli karfa karka fara musu da mas'alolin da suke da buya bisu cika fitowa ba sai ga dalibin ilimin da ya kafo a cikin neman ilimi karka ga musu haka sai sai sa su karyata abin da yake gaskiya ne kai za su ƙaryatawa amma ƙaryata ka kama ƙaryata mi gaskiya ne ba su ƙaryata Allah kai tsaye ba sai suka ƙaryata Allah ta hanyar ka kai wanda hakan bai kamata ina fata mun gani haka ko mas'aloli na fiqhu kamar mutane a hankali abinda mutane ba su san shi ba irin sunnoni da aka ƙaurace ma an nisance su an bar yin su da dadewa yanzu zaka koya ma mutane su biyo su a hankali sanar da su kwatanta musu nutsar da su ka musu dalilai ka musu ayoyi ka musu hujjojin da zai sa ka gamsar da su sannan kana so sai ka zo ka yi su a aikace ina fata mun gani yanzu misali ka je irin ƙauye ko daji ko sauraron da mutane suna buƙatar sanin ya ma ake alwala ya ake sallan ma to kawai sai ka ce ya halatta sallah da takalmi ka shiga musu gaba kai Allahu akbar za su fahimci karatunka za su shurare ka ba su taba gane ka ba sallar da takalmi ko nan cikin birni sai ka samu matsala bale bale kawai eh sai ka ba mutane a hankali ka kasa su yi musan abin da yake gaskiya ne ka sanar da su sannu sannu sai a tabbaka ina fata mun gane yawwa kenan ka ba mutane a hankali kar ka zo musu kai tsaye akan matsalolin da gaskiya ne ka sa su yi musan su su samu matsala sannan nan ma ya taba faruwa wani matashi daga cikin du'at kai tsaye shigo cikin masallaci da fartar da komi da takalmi ya za a yi mutane su da shi aka yi ta haniya game da wannan matsala wasu kai ta faɗa wasu zagi masu kai shi yana ganin ya san matsala ya karance ta bare yi ta aikace yau wanda kake ja sun santa ka gaya musu ka kwatanta musu sai ka sanar da su sannu sannu in suka waye suka gane idan kai za su musu za su yi inkari za su gaskata ne yana ta da mutane bitadirish a sanar da su sannu-sannu kar a zo musu ta kai tsaye yana da kyau wani bai kuma yana ne haƙoyi gaskiya ba da abin da ke gaskiya ne a gai in munkari ne ake aikatawa kai tsaye ka ce wannan abu munkari ne bai dace da shari'a Allah ba ga dalili Allah ce kaza annabi ya ce kaza wanda ya bi walillahi alhamdu wanda ya bi shi ya sani dama abin da aka kallafa maka ka isar amma kuma ana so ka yi amfani da usulubi mai kyau ka yi amfani da kalmomi masu daɗi wurin isar da saƙon a wasu lokutan wasu lokutan in ka ga matsala kuma sai an buɗe wuta an zafafa sai ka yi amfani da wannan kalma sau da dama isar da saƙo yana ɗauka sifa biyu wani lokacin ka yi billin kuma shi ya fi yawa da tafsasawa hankali kana ja wani lokacin kuma sai an zara ido wani lokacin sai an yi magana mai zafi mai kaifi ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara walmunafiqina sai aka ce waghluz alaihim ka kausasa musu ka tsananta musu ka gai kalmomi masu zafi masu fuda zuciya wurin gaya musu gaskiya wani wurin aka ce annabi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajahiduhum billati hiya ahsan yau kenan karka yi amfani da me yake cewa fasaha ka kawai ka dara ma mutane kai tsaye ka gaya musu ababen da kanuwansu ba za su ɗauka ba har ka zamanto kai ne sababin da za su sa su ƙaryata Allah da manzon shi Allah ke shi mai kare to amma sufaye sukan yi amfani da wanga hadisin don tabbatar da zindikancin da suke yi ina fata mun gani suka yi amfani da wannan don tabbatar da zindikancin da mashayikhinsu suke yi na ɗari'un sufaye wanda ba abin su akan wannan matsala ba za a taɓa yarda da su ba sau da su suna son su tabbatar da ƙarya ce ta hanyar mi ta hanyar abin da yake gaskiya Allah ke shi mai kare وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصفات دق عبد الرزاق يا رويتو دق معمر دق ابن طاووس دق بابنس دق عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يتشي للي ونمتن انتفض ya fusata ya nuna rashin jin daɗinsa lamma sami a hadithan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi sifati lokacin da ya ji hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ke bayani game da abin da ya shafi sufofin Allah istinkarar lidhalika saboda musan haka faƙala sai ya ce da shi ma faraku ha'ula'i ma faraku haulai me tsoron waɗannan mutane me tada musu hankali ne dan an gai sufofin Allah har hankalin sai tashi su ji tsoro me me yasa haka ne yajiduna riqqatan inda muhkamihi suna samun nutsuwa da taushin zuciya da karba wurin karanta muhkam na alqur'ani ko muhkam na dalili kenan suna karba abin da yake muhkam ne abinda ake ce ma al-muhkam shine wanda bayanin shi fito karara a fili sai kaga suna karbar shi suna yarda da shi wa yahlakuna inda mutashabih amma sai suna halaka a wurin mutashabih lafazi wanda yake ce ake ce ma al-mutashabih shine wanda ma'anarsa ta koyu bata fito karara ba kaga wannan zargi ne ga mutum da zai ji an ambaci sufofin Allah wanda suka dace da shi Qur'ani ya tabbatar hadisi ya tabbatar ingantacce daga annabi sai samu kanshi cikin takura da damuwa an ce Allah yana sama sai rika ganin yaya haka yana takura Allah ya daidaita akan al'arshin shi sai ji baya jin daɗi amma da an ce Allah yana ji a babu damuwa Allah yana gani babu damuwa Allah yana sabkowa thuluthul layl akhir ko akhir sai samu takura Allah yana zuwa sai samu takura don mi karka takura karka damu idan aka ambaci siffar da Allah ya ambata ma kanshi ita don mi za ka takura kana ga kafa Allah kishi ne kana ga Allah zai siffanta kanshi da aibi ne babu wani wanda zai siffanta Allah da abin da ya dace da Allah sai Allah shi yasa duk abin da Allah ya ce yana da yana da abin nan kuma ya dace da zatin shi kuma baya kama da na halittunsa duka gaba ɗaya ina fata an gane kuma kaga wanga yana nuna mana ashe ba a ɓoye sufofin Allah don ka mutane su takura gai ake e gai ake Allah ya daidaita iya daidaita menene dalili ar-rahmanu ala al-arshi stawa Allah yana ji laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir Allah yana da hannu bal yadahu mabsutatan Allah yana da ido shi ya gai annabi ya ce dajjal yana da gudan ido wa rabbukum laysa bi'awar Allah da abin da ya tabbatar maka sa kawai yana da yaya abin yake babu wanda ya sani sai Allah bincike cikin ya abin yake kuma bid'a ne da zai iya zuwa kai ka zuwa ga mahallaka ina fata mun gani intaha daga nan zance ya kare walamma sami'at quraishun رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن lokacin da ƙurashawa suka ji manzo Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi yana ambatan Ar-Rahman wanda Ar-Rahman ɗaya ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki an karu zalika sai suka musa haka musu so haka ba suka yi musu suka yi inkari ba wai suna musan Allah bane sun yarda akwai Allah dan Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah sai yarda akwai Allah amma ar-rahman kin shi suke musu فأنزل الله فيهم sai Allah madaukin sarki ya sabko game da sha'aninsu wa hum yakfuruna birrahman su quraishawa da kafiran makka suna kafirce ma arrahman ɗaya daga cikin sunayen Allah na arrahman fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko adamul imani bi jahadi shay'in min al-asma'i was sifat mun ji cewa ana rasa imani gaba daya da musan wani abu daga cikin sunayen Allah ko sifofinsa na fata mun gani الثانية مسألة تبي تفسير آية آية آية الرعد من جي تفسير آية تشكين سورة الرعد وهم يكفرون بالرحمن الثالثة مسألة تأكو ترك التحديث بما لا ي... بما لا يفهم السامع دين زنشان دم شراران كبزي فهم شيكا to karka yi wannan zancen ina fata mun gane sai ka bar shi ka kakaici wasu lokuta da wasu matakin da ya kamata a faɗa masa sai a faɗa masa ina fata mun gane kuma wannan yana danganta ma daga mutum wani lokaci zuwa wani mutum in wani malami ne shahararre da ya shahara da karatu duniya ilimi ta san shi in yi wata magana mai ake cewa mai rudu ko ya faɗi wani magana mai yauni ko wani matsalar da sunna ce da aka mantar da ita mutane sukan karɓi haka saboda girmansa da shahararsa a cikin mutane da yadda kuma zukata suka yarda da shi sabanin ɗalibin ilimi ne sabo wanda bai shahara ba a san shi bai zo ya hau wannan matsala sai mutane su ta zage shi yana kaga wannan yana danganta lokaci akan waye ke magana me ya shuhurar shi ya mutane suka amuntu da shi arabi'a mas'ala ta hudu zikrul illa ambatan illar da ta sa aka hana yin zancen da mutane ba za su doka me ya illa annahu yufdi ila takdhibillah hakan yakan bayi zuwa ga ƙaryata Allah wa rasulihi da manzon shi walau lam yata'ammadil munkir ko da shi mai inkarin bai ganganta hakan ba saboda wani sai sai ka kai ce ƙarya kake saboda shi yanzu ka fasata shi da kai yake kai kuma aya ka jawo kai kuma hadisi ka jawo kaga bai ganganta ƙaryata Allah da manzon shi ba kai ƙaryata kai saboda baka mishi ba bayanin da kai bai gamse shi ba to amma kuma zancen shi zai bai zo ga ƙaryatawa Allah da musu al-khamisa mas'ala ta biyar kalam ibn abba kalam ibn abbas liman istankara shay'an min dhalika wa annahu ahlakahu ko magana abdullahi dan abbas game da wanda ya musan wani abu daga cikin sunayen Allah da tsofin shi cewa hakan zai hallakar da shi wannan shine karshen babin sai bayani na Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di haka ne cikin naku ko mala ce aslul imani wa qa'idatuhu allati yubna 'alayha huwa al-iman billah ko yambani 'alayha aslul iman tushen imani da fandasiyon kin imani wa qa'idatuhu da qa'ida ta imani allati yanbani alaiha huwa al-imanu billah wanda akan sa yake ginuwa shine imani da Allah wa bi asma'ihi da imani da sunayensa wa sifatihi da imani da sifofin Allah wa kullama kawiya ilmul abd bidhalika wa imanuhu bihi ta'abbada Allah bidhalika wa kawiya tauhidu akoda yaushe aka samu ilimin mutun ya karfafa game da abin da shafi sunayen Allah da sufofinsa an gane ko haka imaninsa ya karfafa to za ka ga wannan yana bautar Allah kuma tauhidinsa ya yi ƙwari hakan zai sahale masa wurin bauta ma Allah sai ka samu kuma tauhidinsa ya kahu fa idza alima anna Allah muwahhidun bi sifatil kamal idan bawa ya san cewa lalle Allah madaukin sarki makadaici ne da sufofi na kamala mutafarridun bil azama ya kaɗaita da girma na ɗaukaka wal jalal da ɗaukaka kuma wal jamali da kuma jamala laysa lahu fi kamalihi mafid a cikin kamalar Allah madaukakin sarki baya da tamka baya da abokin tarayya baya da mai kama da shi subhanahu wataala idan bawa ya san haka aujaba lahu zalika an ya'rifa wa yatahaqqaqa annahu huwa al-ilahu al-haq hakan zai wajabta masa ya sani ya tabbatar da cewa lalle Allah nan shine Allah na gaskiya wa anna ilahiyata ma siwahu batila kuma tabbat duk wata allantakar da ba ta Allah ba ƙarya ce faman jahada shay'an min asma'illah duk wanda ya musa ya ƙaryata wani abu daga cikin sunayen Allah wa sifatihi da sifofinsa faqad ata bima yunaqidu tauhid to haƙiƙan ya zo da abin da ke warware tauhidi wa yunafihi kuma yake kore sa wa zalika min shu'abil kufr yin hakan ko yana daga cikin shu'ab na kafirci ina fata yana ga cin kasan kafirci musu da inkarin sunan Allah ko sufofinsa wannan shi ne ƙarshen wannan babu sai babi na arba'in babu ƙaunin lahi ta'ala ya arifu na ni'imatallahi sun mai yunkiru na ha wa aksar humul kyafiru ƙalar musannifin rahimahullahu ta'ala malan Allah jikan shi da rahama ya ce babu ƙaunin lahi ta'ala babi game da faɗar Allah maɗaukakin sarki ya arifu na ni'imatallahi sun mai yunkiru na ha Allah shi kan bane gafarta masa wannan fa shine manhajin malam fa shine hanyarsa ba za ka ji ra'ayinsa ba in ma ya kawo sa zai danganta ra'ayin ga Qur'ani da hadisi kaga babu qaulillahi ta'ala shine matakin babu ma ya arifuna ni'matallah thumma yunkiruna aya ce ta alqur'ani mai kyau amma duk da haka sai ga yana cewa wahabiya masu bai ibn abdul wahhab yan wahabiyawa ne wanda yaudara ne gaya musu kalma ce don mutane su guje su wanda kuma kan gaskiya suke ka zo ka kawo dalilai da hujjoji da ke nuna cewa manhajinsa ya saba ma daidai mu ba mu ce maka ma'asumi bane wanda baya kuskure babu wani ma'asumi daga cikin al'umma sai annabawa da manzanni ina fata mun gane amma duk wani bijimin malami kama tun daga abubakar shine shugaban waliyan al'umma annabi shine shugaban waliyai gaba daya banda manzanni da annabawa ba masumi bane yakan yi daidai yakan yi kuskure inda ya daidai sai a bishi inda ya kuskure sai a bara masa kansa dan ba shi bane abin biya abin biya shine qur'ani da hadisi duk wanda ya kuskure ma asali sai ya aje masa kuskuren sa abi asali wannan shine magana in ita ce ga wahabiya to fa'alar ra'si wal ayn muna tare da ita in dai da gaske wannan shine wahabiya kun bin qur'ani da hadisi to kan mu wahabiya ne kan ma ka bata maka kanka lokaci in ka tashi kira mu ce wahabiyawa in dai bin qur'ani da hadisi shine wahabiya to mu kan mu wahabiyawa ne har mu mutu mu bar duniya amma ba muna ta kalidanci bane ba ba muna bin ibnu abdul wahhab bane ba abin da yake faɗa maka nura gaskiya ne ya dace da qur'ani da hadisi yau da ibnu abdul wahhab zai dawo duniya ya ce wanga abin da na gaya muku na dawo na sake ra'ayi sai mu ce can da ra'ayinka mu muna kan shi saboda gaske muke bi ba kai ba ina fatan kun gane eh mana ko ya sake ra'ayi mu muna kan shi saboda gaskiya ce muke bi ba wa ibn abdul wahab sabanin su da shehunnan su ba yadda za addini kai inganta sai ka bi shehu kuma shehu baya kuskure bal ma shehu da annabawa guda suke ko shehu ya annabawa wannan addini ne wannan hanya ce da za a yi gane gaskiya da ita wani mutum ne wanda baya kuskure ina yake bale kuma a dai kokarin daidaita shi da manzon Allah galibin shehunan nasu ma fasikai ne fajirai ne mutanen banza ne littafan su ya nuna haka abinda suka rubuta ya nuna haka maganganun su ya nuna haka cewa kai ba wai sun saba ma Qur'ani da hadisi ba sun kafirce ma Allah da manzon shi shi yasa Allah ke shi mu kare malai babu qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله سرقا سنسن نئمر الله مدعوككين سركي ثم ينكرونها سنسيسكي مسن تسنى إنكارنتا وأكثرهم الكافرون ما في يوان چنسو غالبنس كافرين يعرفون نم بمعنى يعلمون سنة السني چككين سني cewa abinda Allah ya musu gaba daya na alkhairi duka daga Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da za ku samu karama ko babba daga Allah ne su din ma sun sani sun shaida cewa ni'matallahi ni'ima ce daga Allah thumma yunkirunaha sannan sai suke musanta ko suna inkaranta nan musu ko inkari abinda ake nufi suna dangana ta zuwa ga wani wanda ba Allah ba ba wai suna musan asalin ni'ima ba kuwa ni'imar sun same ta sun yarda akwai ta amma ba sa dangana ta da wanda ya cancance ta shine Allah sai su danganta ni'ima zuwa ga wani wanda ba Allah shine thumma yunkiruna wa aktharuhumul kafirun mafi yawan su kafirai suna kafirce ma ni'imomin Allah madaukakin sarki jingina ni'ima zuwa ga wani wanda ba Allah ba nau'i daban-daban ne nau'i na farko jinginawa ta inkari da musu ka jingina ni'imar da Allah ya yi zuwa ga wani Allah kana mai kudurta cewa wannan shi ya samar da wannan ni'imar daga babu shi ya halice ta wannan kafirci ne ridda ne duk wanda ke da wannan kudurin ba shi ba musulunci ya kafirta sai ya zo ya gyara wannan matsala ina fata mun gani sai ya zo ya gyara wannan matsala wai irin wannan matsalolin da muke karantawa yanzu ni na san farko wanda yake amfanuwa da su ni ne kafin ku zan je in yi nazarinsu watakila zan iya awa hudu ko makamancin haka ina nazari ka hin zo in ka muku zan fara fa'idantuwa da su ne in san su in yi aiki da su da taimakon Allah sannan kuma ku sani in Allah ya taimake ku ya muku mafaka haka muke zato wurin Allah sai ku yi aiki da su to idan Allah ina labarin wanda baya zuwa karatu bale ya shi irin wanga mas'alolai me zai hana ya rika ridda bai sani ba me zai hana ya kafirta bai da labari kana ga uzuri ne da Allah zai kyale ki akan shi kaga lattijo ya haura shekara 60 70 yana dauke da nazarin kale kale yana karanta shi shi da abukan shi ayi ne ayi awowi ana nazari amma baya da lokacin yin karatun Qur'ani baya da lokacin zuwa ifamci addinin shi yana da wani uzurin da zai ga mu Allah gobe kiyama baya da shi wallahi in yana da shi ku ga mu shi awa nawa kai kana karanta nazarin kale kale kuma abin fitina zaka gogga fitina ta yadu wallahi zaka ga ana layi wurin sayan tikitan kale-kale wasu ma zaka ga fartar da teni ne wasu polisai wasu sojawa wasu gasanan dai wasu kuma ma'aikatan gwamnati wasu kuma daga cikin dattijawanmu wanda suka ɗauki shekaru masu tsawo irin sattin zuwa saba'in har tamanin za a gansa cikin layi suna neman sayan kale-kale wai zai ci haramu zai je ya moɗi baya jin kumiya kuma yana nazari da ita kashe kaga biran sai da suke taruwa a kai wai haramun ce suke nema babu kumya babu jin tsoron Allah a fili suke neman haramun in kaga ba su ci haramun ba haramun ba ta tsaya ba in ta tsaya sai sun rungume ta ko da ko akwai mutuwarsa a ciki kayar wanga mutane ina alkhairi yake a cikinsu ashe kana da damar nazarin kale kale ashe kana da damar hira abawi ba ka da damar kashe-kashe darasin alkur'ani ba ka da damar kashe-kashe tauhidi ba ka iya kyautata alaƙa ka tsakaninka da ubangiji ta hanyar sanin ilimi ka mutu waya rika taron arba'in billahi lazi za ka ce za ka gaya ma in ganin kwallashi billahi lazi la ilaha illahu ba abin da zai fishe ka a yi fidda'u a yi kwana arba'in a yi sattin ba abin da zai cece ka cikin kabarinka sai aikinka eh mana me ya same mu ne mutuwan nan mai ɗauki ɗaya ɗaya wani bi ta ɗauki jama'a kuma kai ka sani ni na sani tabbat sai mun mutu don ba za mu shirya mu abin da mun san sai ya faru ba kai ka san za ka mutu ni na san za ni mutu akwai wani shirin da ya kamata mi mai yawa irin na mutuwa mutuwar da in ka mutu ka tafi babu labarin ka sai tashi an kayama duk abin da za ka rasa nan duniya duk yawan shi ka iya kamai doshin akwai rai da lafiya amma rai in ya kubuce maka shi kenan don mi ba za ka gyara rayuwarka Allah da ya gyara mana kiyaye kenan aljuhud nan da ake ni suna musa ni'imar Allah suna dangana ta zuwa gun wanda ba Allah ta hanyar cewa shi ya samar da ita inda ta hanyar cewa shi ya samar da ita ne shi ya halicci wannan ni'ima wannan kafirci ne saboda babu mai halitta komai saiwa sai Allah da ku da aikin da kuke yi duka Allah ya halicce ku ko wallahu khalaqakum wama ta'malun kenan da ka ce wani shi ya halicci wannan ni'ima shi ya samar da ita kafirce hal min khaliqin ghayrullah shi akwai wani mahalicci wanda ba Allah ba ba sai nau'i na biyu daga cikin nau'in dangana ni'ima zuwa ga wanda ba Allah wanda wannan nau'in shine mutun ya musa ni'ima ta hanya ƙin yin ɗa'a ga Allah a kan ni'imar da Allah ya masa sai ya yin ɗa'a ga Allah ya ƙi ma Allah biyayya ya ƙi gode ma Allah Allah ya baka ni'ima ta kuɗi godiyar Allah a cikin kuɗin da ya baka ka sarrafa su a inda ya dace ba wai ka more ba kawai ba wai ka yi ta wasanni da su ba ba wai ka tara wasanni ba ba wai ka tara alfahsha da munkar ba in ka yi haka ka kafirce ma ni'ima Allah Allah ya baka ilimi sarrafa shi inda ya dace kore makanka jahilci yi aiki da abin da ka sani sanar da mutane hakan iforo da kyakkyawa kai hani da mummuna in ba kai haka ba ka kafirce mana imar Allah Allah ya baka mulki sarrafa mulkin ka wurin yi ma Allah da'a ka gode ma ni'imar Allah kasancewa Allah shi ya maka ba wai karhinka ba dabaraka bace sannan ka sarrafa wannan abun wurin mi yin da'a da biyayya ga Allah amma Allah ya baka dukiya ka zo ka gina mashaya da ita Allah ya baka dukiya ka zo ka yi hilin wasa da ita Allah ya baka dukiya ka zo ka tsar wani abin da yake haramun ne wannan kafirce ma ni'imar Allah ce Allah ya baka dukiya baka zakka a cikin ta Allah ya baka dukiya kana jin ana neman aikin alheri kai kamar baka ji baka kyale kuma ka iya ka taimaka ka ki taimakawa dangin kana bukata ka ki basu marayu ka hana kai ka ci abinka ka mori da ita ka kin komai daga cikin dangin aikin alheri baka gode mana ni'imar da Allah ya baka wata dukiya kenan godiya game da ni'ima tana da rukunai guda uku na farko ka yarda har a zucinka cewa Allah shi maka wannan falala na biyu ka faɗa da bakinka kowa ya ji alishanka cewa Allah ya maka baiwa Allah ya baka arziki Allah ya maka ni'ima ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza sannan na uku ka sarrafa wannan ni'imar cikin yima Allah madaukakin sarki da'a da biyayya wannan shine godiya akan ni'ima kuma sune rukunnan ni'in godiya godiya akan ni'ima in baka yi hakan ba baka gode ma ni'imar da Allah ya baka karkai na qarun Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya irin dukiyar da babu wanda ya san misalin ta sai Allah inda Allah ya ce wa atinahu wa atinahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati uli ulil quwwa Allah ya bashi taska yake cewa taskuki na dukiya ba wai so ake ga maka yawan dukiya ba sai aka ce makullan taskokin shi da mangazojin shi ba mai iya ɗaukar su sai gungu na matasa majiya ƙarfi uli kuwa suke ɗauka to kai mukullan da sai ƙatta ƙatti maji ƙarfi ke ɗaukar su ƙaddara mana abin da ke cikin wannan mangazojin na dukiya ya yake amma sai kafarce mana ima Allah mutane suka ce wa ahsin kama ahsanallahu ilaik kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka yi alkhairi yi sadaka zuciyar nan fa sai mun taushe ta mun matsi ta mun koya mata yin alkhairi Allah akwai mutanen da Allah yake halitta shi da yin alkhairi haka ga wasu ma na zargin shi kai wani ai azurur ne ga na gida sai ba na daji saboda alkhairi shi bai ɗauki komi-komi ba inda yana da zai bada kuma Allah ba zai kome tashi wani kuma kamar mayan karfe yake in yi riƙe ya riƙe wannan mummunan sifa ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi mummunan sifa ce in kana da wannan mummunan sifa Allah ya kiyaye Allah jarbe ka da ita kokarin ka rabu da ita ta hanyar bada ana bada kana dan jaya haka nan ma bada gobe ma bada sai kaga kaku ya yau da gobe kana mai ikhlasi cikin aikinka aka ce makaruna ahsin kama sanallahu ilaika da ya tashi mu yace innama utituhu ala ilmin indi kaga duke da kuke gani an bani ita ne saboda ilimi na kwarewa ta ce da sani na sana tara wannan duke ya batan yin sadaka ne a wannan kafirci ne kafirci ne tsantsan sabanin annabi Sulaiman annabi Suleiman ya nemi a kawo mashi al'arsh gadon mulki na sarauta na Balkis da ake ci. Yana tare da rundunar shiga sojoji, menene Allah bai ba annabi Suleiman ya ba shi iska, ya ba shi rundunar soji, ya fore mashi aljanu abin da ya ga damar kisa su in kai wasa ya baka kashi in kai aljani ya zane ka yana jin tasbihin tsuntsaye da duwar watsu Allah ya ba shi mulki ya ce a kama shi gadon balkis rata ce mai nisa daga cikin rundunar shi ifrit daga cikin aljani ya ce ni zan je ɗoko shi kafin a tashi daga wannan majalisar fa'aza balkis daula ce kamila fa da kuwa da jiyush da asliha da udda duk suna da amma ce da haka zan je ɗoko gadon in kawo shi ya yi shiru kenan sai wani daga cikin waliyan Allah na gaske ba na jabo bayan iska sai ce ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk kahin ka kimta zan kawo maka shi kahin koyi kimta sai ga gadan ashi ya ce rundunoni da gare ni ya ce saboda sojoji na saboda ƙarhi na sai ce hadha min fadli rabbi hadha min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur wannan falar Allah ce shi yasa gadan ne ya zo na ba wai iya mu bace ba wai sojojin mu bane kadai in Allah bai so hakan ba hakan ba zai faru ba shi yasa ka jingina ni'ima zuwa ga Allah madaukakin sarki ka gode mishi akan wannan ni'ima qala mujahid imamu mujahid yace ma ma'anahu wata magana da ma'anarta shine wa huwa qawlur rajuli ma'anar wannan magana shine fadan mutun da zai ce ya ce namiji ne saboda galibi ana ana amfani da lafazin maza ne amma har mata sun shiga duk hukumci da muke karantawa da mace da namiji duk suna ciki wa huwa qawlur rajuli yace ma'anar wannan aya kenan shine fadan mutun da zai ce hadha mali warittuhu an aba'i wannan dukiya ta ce da na gade ta daga wurin uwayena yace shine fasar wannan aya wannan dukiya ta ce da na gada daga wurin uwayena kawai yana ganin falalar uwayensa ce da falalarsu ce ba falalar Allah kaga wannan kafirce mana iman Allah ce ba zai shashi zuwa ga ridda bai bar musulunci amma ya kai shi zuwa ga aikata karamar shirka abin da ya bai dace ba za ka ce ba wannan dukiya ta ce da na gada a wurin uwayena kana mai yabon uwayen naka da kakanninka akan kokarin da suka maka sai in ba da labari kake in ba da labari kake wannan ya halatta wane wanga gidan da na ganka da shi na ganka ma da mota suka ce ai wannan wanda na cice cikin gadan da iyaye na suka bar mana kenan mun babin ba da labari ya halatta amma mun babin yabo da tadawa bai dace ba